أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد إن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamo wannan rana ta lahadi wanda ta yi daidai da bakwai ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma ya kama sha biyu ga watan biyar a miladiya dubu biyu da sha tara za mu ci gaba da tafsirinmu kamar yadda muke gudanarwa a wannan masallaci na madinatu taqwa a unguwar sarakuna muna cikin suratul ma'ida ayata mun tashi daga ayata ɗari da tamanin to casa'in da ɗaya zuwa ɗari da takwas bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد فعلها قوم من قبلكم ثم أصبروا بها كافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سألها قوم من قبلكم wasu mutane gabaninku sun yi tambayoyi irin wannan wanda ba su da dalili an ce la tas'alu an ashiya ko in tubda lakum tasu'ukum to wasu mutane gabaninku daga cikin wato al'ummun annabawan baya sun yi tambayoyi marasa ma'ana irin wannan kuma aka ba su amsa kuma amsan ya zama bai musu daɗi ba summa asbahu biha kafirin suka wayi gari sun butulce ma abin da aka ba su amsa sai aiki suka ƙi yin aiki da shi na'am ما جعل الله من بهيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون to ma ja'ala Allah min bahiratin nan kuma Allah subhanahu wataala yana magana akan haramta abubuwa wanda Allah ya halatta su jahiliya sun haramta wa kansu wasu daga cikin dabbobinsu da yake makiyaya ne mafi yawancinsu to suka rinka zaɓe wasu dabbobi bokayensu da shugabannin addinansu na jahiliya suka rinka yaudaransu kamar da yadda ake yi a nan ƙasar hausa sai a ce dodo yana so ya ci akuya alali mai dodon ne zai ci yauwa duk yaron da aka masa kaciya sai an kai shi ma dodo da akuya yauwa to duk dai to haka su ma a zamanin jahiliya sai zama akwai abubuwan da suka ɗaɗɗora wa mutanensu in haka ya faru to ya zama a dabba ta haramta kamar misali akwai abin da suke ce bahira ita wannan basira idan mutum yana da taguwa to shi kenan sai ta haifi yayaye yayaye tana haihuwa har wato tana haihuwa wato mata har ta kai ta haifi mata guda hudu haihuwa ciki hudu kenan a na biyar kuma sai ta haifi namiji to shikenan sai a tsaga kunnan wannan taguwan sai a ce shikenan ita ta ta haramta kanta ga mai ita ta zama na dodo saboda ai ya samu arziki a jikinta da yawa wala wasilatin wala wasila wasila kuma ita ma haka dai in ta haifi mata guda goma a na goma ta haifi namiji da mace to shikenan wannan daga ranar ita ma ta sadar da kanta zuwa ga Allah zuwa ga gumaka kenan to ita ma ba za a sake taba ta ba kuma sai a batta ba wanda zai amfani da ita sai gumaka wala hamin hakanan hami shi ma wato namiji ne shi kuma idan ya haifi yayaye har ya kai ya haifi guda goma to shi kenan daga nan shi ma ya haramta ga mutane wa'yancan ɗin nan ba a tatsan nononsu ba a ɗora musu kaya duk ba a musu wannan sun riga sun zama na Allah sun zama na alloli yawa nono in an tatse sai dai a kai wa gunki a kai wa gunki can shi zai yi amfani da shi a ji a ajiye masa a gabansa a juya a bashi baya sai a ga ya canje kayan to haka haka suka mai da irin waɗannan abubuwa to musulunci dai zo dama shi musulunci addini ne ba na ƙauyenci na gidadanci ba mutum da ya zo da gaskiya da bayyanar da gaskiya sai soke waɗannan shirmai ga baki ɗaya bima ja'alallahu Allah bai sanya min bahiratin wata bahira ba wala sa'ibatin wala sa'iba wala wasilatin wala wasila wala hamin wala hami duk babu wannan a cikin addinin musulunci na'am walakin nan lazina kafaru sai dai waɗanda suka kafurta yabtaruna ala allahi alkadhiba su suke kirkiran ƙarya su danganta ga Allah na'am wa akasaruhum mafi yawancin su la yaqiluna ba su da hankali sai sa ma suka yadda da wannan mun manta mai maganar sa'iba ba ita kuma sa'iba akuya ce ita ma in ta haihu sau bakwai to shi kenan daga ta haifi ciki ciki ciki bakwai to shi kenan ta koma na dodo ta zama na gunki na'am
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم إذا أكت موسى تعالوا كتهوا إلى ما أنزل الله زواج هكنت دا أبن دا الله سبحانه وتعالى يتوقر مكو wa ila rasuli ku zo ga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji shari'a daga wurinsa qalu sai su ce a hasbuna ma wajadna alaihi abauna abinda ma abaana abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu ai iyayenmu sun riga sun zo mana da tsare-tsare wanda suka ishe mu da shi za mu yi aiki a shin za su bi su walau kana aba'uhum ko da iyayen nasu sun kasance la ya alamu na shay'an ba abin da suka sani na addini mewa suna da sanin wayon duniya amma ba abin da suka sani na makoma ba abin da suka sani na lahira ba abin da suka sani na dalilin samuwan dan adam ba abin da suka sani na me yasa Allah subhanahu wata'ala ya samu dan adam ina dan adam zai koma don ka tambaye su ba za su iya baka wannan bayanin ba to kuma shikenan duk da haka sai a ci gaba da bin su a wannan wala ya hata duna ko da ba sa iya shirya su da kansu zuwa ga haske ba su iya shirya zuwa ga gaskiya nan
ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون نعم wato kaga Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo maganan ilimi yace awa law kana aba'uhum la la ya'lamuna shay'an basu san komai ba don haka ashe ba a bin mutum makaho ba a mutum baya jagoranci bisa makanta baya jagoranci bisa jahilci wanda zai jagorancin jama'a dole ya zama yana da ilimi don mafi yawanci matsalolin da suke samun al'umma jahilansu idan suka shugabance su gashi nan ma wani mawaƙi yana cewa la yasluhu nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu mutane baya yiwuwa su zama cikin maslaha su zama sun gyaru an alhali an bar su a watse ba su da shugabanni ya zama to kawai mutum kowa abin da yasa a gabansa shi yake baya da shugaba baya da jagora baya da wanda zai ce masa yi kaza bar kaza kawai kowa abin da ya ga dama shi kenan sai ya yi abinsa baya karkashin jagorancin kowa yace to wannan ba mutane bane ba mutanen da za su rayuwa haka yace kuma idan ya kasance waɗanda aka shugabantar din kuma suka zama jahilai ne to nan ma ba shugabanni idan aka ce jahili ne aka naɗa shugaba to kaman ba a yi shugaba bane saboda fauran fauran ne za ta sake tasowa yawwa wannan ya zo ya ce ka zan to haka ne to ai ne ban gane ba ne na ce haka ne ce wannan zo ce a kan kai daɗe ba haka ba ne ba kaza kaza kaza ce to lallai fa to kamar maganan kafa kamar ya fi kuma kama da gaskiya to kaga irin wannan ina shugabanci yawwa dole a samu dedication shugaba tsayayye wanda in an kawo maslaha zai iya gane wannan maslaha ne ya ce to a yi idan kuma aka kawo masa wani surutu ko wani shawarwari wanda ya san ba maslaha ba ne ya ce wannan ba maslaha ba ne ya fatale da shi ko mi ra'ayin mutane a kai ya watsar ya yi aiki da abin da ya sani cewa wannan shi ne maslaha ga al'umma to wannan shi ne yake shugabanci saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ya za a yi a ɗauki mutane a ba su jagorancin addini ku ce wai ku ba ruwanku wai abin da kuka samu iyayenku a kai shi za ku bi bayan kuma wa'annan iyayen naku ko da kun san jahilai ne ba su da wani ilimi sai ku bi su akan jahilci haka kuma wanda ya naɗa kansa malami alhali jahili ne shi ma matsala ne saboda shi yana ganin ya sani kuma bai sani ba ya yanke hukunci akan wani ra'ayi ko wani fahimta na jahilci sai an zo daga baya a shiga cikin nadama shi ma kan sai ce ai wallahi daga baya ne sai na gane ashe abun ba haka bane to kaga an zama an shiga matsala kenan shi yasa su yawanci malamai suke cewa abin da ya kasance a farkon sa subhanallahi karshen sa la hawla wala quwwata illa billah in dai ya zamanto an dauki an dauki mutum an ba shi jagoranci yana ganin kwakwalwansa ta nuna alhali bai nuna ba to ana tare da nadama sai ya gama muku fulan ya ce wannan shine daidai ya ɗora ku akan hanya irin tasa ta shirme sai kuma daga baya sai ya zo ya bayyana kowa ya shiga halin ni'yansu kuma za ku sai masa ne sai ce ai da ni ban fahimci haka abin zai kasance ba sai yaya shi kenan shi yasa aka ce manzon Allah wa shawirhum fil amri in za ka yi aiki ka shawarci mutanenka amma shawaran fa ba wai ana shawartan kowa bane zawul uquli ake shawarta amma kuma wai za a zamta lokacin da ka yanke himma za ka yi aiki fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ba da shawaran su ba don ba shawaran su ne kawai zai fitar da kai ba a ciki dai za ka iya samun fahimta daban-daban kuma ka auna da irin naka fahimta din kaga ko da akwai wani wani mafita ko kuma ga mafitan da kai ka gane shine yafi dacewa na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce ba za a bi mutane alhali ba su san komai ba kuma ba shiryayyu ba ya allazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani alaikumu anfusakum ku kama kanku ku tsare kanku mutum kowa ya lura da kansa ya tsare addininsa ya tsare mutuncinsa ya tsare lahirarsa kowa ya yi wannan idan kun yi wannan la yadurrukum man dalla idha hatadaytum ko idan kun shirya to wanda ya bata ba zai cutar da ku ba batinsa za ta kare a kansa ne wato kafin ka yi ƙoƙarin tsamo wasu ka tsamar da kanka shi ne wajibinka kowanne a cikin wajibinsa kafin ya nemi shiryar da wani ya gama shiryar da kansa kafin ya nemi tsamar da wani ya tsamar da kansa idan ya yi haka ya fara na farko sannan ya yi ƙoƙarin tsamar da mutane to akwai yanayin da zai kai ka yi watsi da mutane kawai ka ji da kanka akwai zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam yace zai kai haka kowa ya ji da kansa to sahabbai da yawa har sun ɗauka daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su fara na'am imamu zamashari yace kana almuslimuna tazhabu anfusuhum khasra ala alkafara musulmi ran suna ɓaci su rinka jin baƙin ciki akan abin da kafirai suke yi yatamannawna dukhulahum fil islam suna gurin da a ce kafirai sun shiga musulunci faƙila lahum sai aka ce musu alaikum anfusakum la bi islahiha kai ku rike kanku da gyara kanku wal mashi biha ila tariqil huda ku tafiyar da kanku zuwa tafarkin shari'a la yadurrukum man dalla an dinikum idza kuntum mutadin wanda ya bace gabarin addinin ku ba zai cutar da ku ba ko in kun kasance shiryayyu na'am kaman yanda ma ya ce kama ƙala ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kar ka halakar da kanka akan bakin cikin sun ki shirya domin nadama Abu Sa'ud ya ce la yatawahamanna ahadun kad dayan ku fa yayi zato anna fil ayati rukhsa fi tarki al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kaman wannan aya ta kawo sassauci ne a daina amru bil ma'rufi da nahyu anil munkar yace ba haka bane fa inna min jumlatil ihtida'i an yunkir kai musun abin da kaga ba daidai bane kenan daga nan ka daina kula kowa ka bar kowa ya ta abin da ya ga dama ba wa qadrawa wa qadru ya arwaytu anna siddiqa cewa sayyidina abubakar siddiq qala yawman alal minbar wata rana yana kan minbar yana khalifa yace ayyuhan nas ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya kuna karanta wannan aya wanda mu karanta allazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaytum wa tad'unaha ghayra mawdi'iha naga kuna fassara ta yanda ba haka ya kamata a fassara ta ba wato kuna ajiye ta inda ba nan aka ce a ajiye ta ba inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala ya ce innan nasa mutane anan in an ce mutane an fi kulawa da maganan malamai amma har da sauran jama'a gaba daya izara awul munkara in suka ga munkari a cikin al'umma falam yugayyiruhu ba su jirkita wannan munkarin sun juya shi zuwa abu hanya madaidaiciya ba amma humullahu bi iqabihi Allah zai gama su gabaki daya da azabansa wato azaban ta zata azaban azaban Allah za ta shafi da malaman da jahilan da mai yi da wanda ba yi saboda haka shi yasa wajibi ne malamai su tawa su tawa azi sai Abu Sa'ud yace wa yu'ayyiduhu hadisu wannan hadisi ma yana karfafa wannan hadisi yana karfafa wancan hadisin da yake cewa i'tamiru bil ma'rufi ku yi umurni da ya kamata wata na hau anil munkari ku hana munkari hatta idza ra'aytum shukkan muta'an ku yi ta wa'azi kuna ce kuna faɗin ma'ruf kuna hana munkari har sai kun ga mutane sun koma rowan su kawai shine abun bi a gurin su wa hawan muttaba'an kowa son zuciyarsa kawai yake bi wa duniya mu'assara kowa duniya ya zaba wai ijaba kulli zai ra'ayin bi ra'ayi kowane mai ra'ayi ya koma in banda ra'ayinsa baya ganin ra'ayin kowa fa alayka nafsaka to daga nan sai ka ji da kanka na'am to wato wannan ayin kenan abin da take nufi sai lokaci yayi in kayi iya kokarinka ka kasa samun masu shiriya kuma babu wanda zai saurare ka to fa alayka an fa alayka nafsaka ko kuma zamani kuma sai ya zo sai ya yi nisa wannan kuma zuwa sallallahu alaihi wasallam ce akwai zamani in yayi nisa mutum ya ɗebi yan awaki ya tattali ya tattali yan awaki ko tumaki ya koma cikin jeji yana ce yana kewayen duwatsu yana nema musu suna kiwo suna cin abinci yana ibadansa ya fi masa ma ya zauna a cikin al'umma to wannan kuma Allah ya sauwaƙe a an ruwaito daga cikin salafus salih akwai wani malami wato abun yana tafiya-tafiya ne a lokacin da kamar zamanin sahabbai sai wasu daga cikin salafus sali suka ce hallatil uzla yanzu kan mutum yin itizali wato uzla shine ya nisanci jama'a ya koma gefensa ya hallaka da aka zo har wajen zamanin su imamul gazali wasu daga cikin malamai wajen karni na biyar kenan wasu daga cikin malamai suka ce wajabatul uzla yanzu kan nisantan jama'a ya wajaba to idan yau kuma mun ƙara shekara dubu a kan zamanin su imamul gazali ko to shikenan to lokacin da suka ce wajabatul uzla shine wani malami daga cikin salafus salih abidi zahidi waliyi to sai ya tattara kayansa bayan ya zama babban malami da jama'a da sauransu sai ya tattara kayansa kawai sai ce yana irin kukan bacin zamani da yadda al'amura suka lalace sai ya tattara kayansa kawai sai ya shiga jeji yana ta tafiya cikin duwatsu sai da ya je kan wani dogon dutse sai ya ji sauti daga sama yana cewa ya malam wane sai lokacin da ka zama hujjar mu akan jama'a sannan za ka kaurace wa jama'a to daga nan sai ya gangaro ya dawo gida ya fasa ya dawo cikin jama'a ya ci gaba da wa'azi saboda haka a ce wai zamani yayi kowa ya yi shiru ya daina wa'azi ya daina faɗakarwa ya daina jan hankalin mutane saboda mutane sun lalace da saura tukunna tun daga wannan lokacin har yanzu gashi nan ana ta yi kuma malamai suna duba wani abu cewa fazakkir in nafa'ati zikra sayazakkaru man yakasha wa yatajannabuha al-ashqa saboda haka mutukan ana samun wannan shikenan idan ya zama al-ashqa inda ma zakkarta tajannabaha kuma amma ta zakkara man ya kasha to lokacin komawa gefe bai yi ba in har za ka yi wa'azi wani ya ji tsoron Allah ya gyaru banza ya ji ya ji haushinka ya yi nesa da kai ya ƙi sauraronka to inda har za a samu mutum ɗaya ya shirya ɗin to shikenan lokacin wa'azi bai gushe ba dalili kuma sunna tana karfafan wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am Allah ko na'am Allah ya shirye ka da mutum daya yafi a baka jajayen raƙuma a wancan lokacin jajayen raƙuma jajayen jibjib irin na yanzu ne ka ci gaba da wa'azi wallahi Allah ya shiri mutum ɗaya da kai ya ci a tattaro jibjib kaman guda biyar jajaye a baka kun san jan abu yana da muhimmanci yawwa wai an ce wai akwai wani wai wai wani bayar da ya je aikin haji wai da ya je aikin haji an gama shiri an tattara kaya gaba ɗaya to wai sai wai ina son Allah ka cewa manzo Allah ke jajaye a can ashe mutane suna son jan abu to wai sai ya dawo har za a daure kaya sai a ga fita da gudu daga masauki ana boda boda boda ina yana ta gudu sai da ya tafi ya koma jikin ɗakin Ka'aba ya sai aka bi shi ya ne boda yana ta dawaki Allah mun yi mantuwa ne muna son bibu bibu din kuma ja ne to kuma ga shi ikon Allah da ya dawo kuma sai gashi Allah ya mallaka masa jarbibul a sai makwabcinsa ne yake masa gadara da tashi ne ya yi mantuwa shi ma ya ce in ya je maka zai roƙa to sai ya yi mantuwa zai taso bai roƙa ba shi ne ya koma da gudu to kaga jan abu shi yana da muhimmanci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi Allah ya shirye mutum daya dalilin ka ya ce a baka jajayen raƙuma jajayen raƙuma a lokacin sun kai jibjib manya manya yanzu guda goma na'am to saboda haka ashe mutum ba zai daina wa'azi ba saboda wannan aya sai an kai lokacin da zaka yi wa'azi babu wanda zai karba kwata kwata to a lokacin shikenan sai ka kama gaban ka Allah subhanahu wata'ala ya ce ila Allah marji'ukum jami'an ai makoman ku gabaki daya zuwa ga Allah ne fayunabbi'ukum zai ba ku labari malamai kullum suna fassara ba yunabbi'ukum ba da labarin nan ai ma'ana zai saka muku ba wai kawai a ce ma gashi gashi gashi labari ba a'a zai muku sakayya bima kuntum ta'amaluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa na'am يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا هبر أهدكم الموت إذا هدر أهدكم الموت من الوصية اثنان ذوى أدل منكم الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت تهبطونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثيم نعم يا أيها الذين آمنوا يكون لو كي إيماني شهادة بينكم shaida a tsakaninku, iza hadara ahadakumul mautu, izan mutuwa ta halarto wa ɗayanku, wato wannan an saukar da ita ne akan wato zamanin da in za a yi tafiya, tafiya ake yi bisa raƙuma ko jakuna ko wani abu makamancin haka. To, sau da yawa mutum yakan zo ya rashin lafiya a lokacin da ake cikin yake cikin halin tafiya din to sai mutuwa ta same shi to shine aka bada umurni shari'a ta bada umurni cewa mutum ya rinka kafa shaidu saboda zai yi mutum yana so ya isa gida akwai abubuwansa da yake so ya tsara ko ya ce a yi kaza ko a ba wani kaza ko wuri kaza a yi kaza da shi to kuma yanzu ba a gida yake ba yana halin tafiya ne to don haka kuma mutane su ce wani ya ce kaza jita-jita ba za a yarda da shi ba shine aka ce to Allah subhanahu wata'ala ya bada wannan umarni din idan mutum ya zo wasiya a lokacin da baya gida yana kwance a halin tafiya baya da lafiya to a samu isnani mutum biyu zawa adilin wanda aka tabbatar da adilai ne masu gaskiya ne masu amana ne su halar minkum amma cikin musulmi su halarci gurin da shi mutumin yake wasiya din a ce a zo wani baya shi wani ya ce a kira min wani da wani a kira min wani da wani ko ya ce a nemi min adilai biyu zo gurinsa ya ba su ya ba su labarin abin da yake so ya ba su abin yana kunsan abubuwa da yawa wani lokaci wasiya ne na karan kansa wani lokaci mutum dai in ya tafi fatauci ai an ganshi da kaya ne kawai ko ba haka ma to ya zo kuma da suwa yaya ai harbitsi kenan ko zai zama ya karɓo sautin wane ya karɓo saƙon wane ya karɓo kayan wane a baki yayi kaza kaza duk wannan ba wanda zai sani in ba bayani yayi ba to duk wannan muhimmancin wannan wasiyar kenan ya zo ya ce to wannan kaya da na siyo na wurin raƙumi kaza kayan wane ne akan kuɗi kaza ya bani na siyo masa ga sauran kuɗinsa karan in bai faɗi haka ba ya zo aka ga sauran kuɗi ka wurin sa duk nashi ne kawai aka ɗauka sauran kuɗinsa kaza gashi kayan guri kaza na wane ne ko na wance ne kaza kaza sauran kuɗinta kaza kayan wuri kaza wane ne ya bani sautu daga gari kaza in iso da shi mawani in bashi in an isa a bashi daga nan kun fahimci min hadarin wannan ko baka fahimta ba saboda haka wasiya tana da muhimmanci na bada labari ko ka ko a yanzu kana cikin halin tafiya a mota ko a jirgin sama ko ko ko ko ko a jirgin ƙasa wani matsala ya samu ko haɗari ko wani abu kana da sauran hankalinka to ka gaggaya wa mutane irin abin da ya kamata ka gaya musu kai a tsarin musulunci a manzo sallallahu alaihi wasallam sai bai kamata mutum ya zama yana raye baya da wasiyar sa a rubuce ba saboda da yace bai sani ba za a iya kwafciran sa akwai abin da kake so ka shirya a cikin ayyukanka da tsare-tsarenka da kake yi wanda kake son ka cimma burinka ila yawmil qiyamah amma abin yana kirjinka ko ba haka ba to idan kai shiru baka rubuta takardar wasiya ka ajiye ba ka tafi shikenan ka tafi da wannan flag din ko ba haka ba ko da yake malam Bahaushe wasu yawanci shi yasa mu ba mu iya zuwa ko ina saboda ba mu da fulan shi ko musulmi yana da fulan shi yasa surawa suka fi mu su suna da fulan sai wannan ya tsaya daga nan a tsora daga nan a tsora haka ma larabawa yanzu da yawa za ga wasu abubuwa suna gudana ƙarshen larabawa nan su sabil su mai dinnan duka wani wanda ya daɗe da rasuwa ne yayi hubusin wani abu ko yayi wasiyar wani abu ko ya tsara abubuwan sai ce bayan ya rasu ga yanda za a yi to mafi yawanci mu yanzu ma kanmu masu zuwa a ce ku zo a raba gadon wani abu irin matsalar da muke fama da ita kenan sai ka zo ka samu abu a rikice shi wanda zai wanda wanda wanda yake me wanda ya rasu din bai ce komai ba bai tsara komai ba to kaga in an zo kawai sai ya zama abun kawai haka za a yi shi kawai a yi gado a yi menene a bar shi haka amma wajibi ne manzo sallallahu alaihi wasallam kar mutum yana yayi imani da Allah da ran lahira ya san cewa yana da wani abu sai dai baka da plan baka da wani tunani amma manzo Allah ce ka san kana da wani tunani a ranka na yanda kake son a tafiyar maka da al'amarinka ko da ƴaƴanka ai akwai wanda zaka ce ƴaƴana ko da sun kai ɗari ko da kana da ƴan uwa ko da kana da bafanni amma za ka iya cewa ƴaƴanka a ba wani wani ne zai kula maka da su amma dukiyanka wani ne zai sa ido a kanta saboda me a cikin wanda kake da su akwai wanda ka san mai amana ne akwai wanda ka san maciyin amana ne akwai wanda ka san mai tausayi ne tun kana duniya mai kulawa ne da harkanka akwai wanda ka san ba mai kulawa bane to kaga duk wannan in baka yi salat ɗinsa ba in ka tafi shikenan ka tafi a dunkule ko ba haka ba to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace bai kamata ga mumini ba ya zauna baya da wasiyar sa a rubuce ka rubuta wasiyar ka ka ajiye kuma ba ita ce za ta zama ta dindindin ba idan bayan shekaru kaga wani abu ya canja kana da wani ra'ayi ka sake yaga wannan ka rubuta wata ka ajiye haka musulunci ya nuna tsari ne mai kyau in mutum ya tsaro a rayuwarsa ya zama yana da wannan to shine aka ce sai ya nemo shaidu biyu masu adalci minkum daga cikinku ku musulmi aw akharana min ghayrikum ko kuma idan a gurin babu musulmi to sai a samu wasu mutane biyu daga kafirai don zai yi an yi tafiyan ba musulmi a gurin saboda ita shari'a tana kula da duk abin da yake faruwa idan in ba musulmi fa a bar ya bari kawai ya yi shiru to shine aka ce to ko a nemo wasu mutanen biyu kafirai ne amma masu amana daga waɗanda ba ku ba shine gairikum din minkum din shine minkum minal muslimina gairikum din shine minal kafirina an gane in antum darabtum fil ardi idan kun yi tafiya kun yi tafiya kun yi tafiya a bayan ƙasa ba kwa zaune a garinku fa asabatkum musibatul mauti musiban mutuwa ta same ku wato kun yi tafiya ajalin ku ya kusa ba wai kun riga kun mutu ban kun mutu kan ai ba magana ko tahdisunahuma min ba'di salati ku tsare su bayan an yi sallar la'asar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya kasance yana yi yakan tsare mutane bayan sallar la'asar yana so su ba da shaida na'am fa yuqsimani billahi su rantse da Allah cewa la nashari bihi samanan qalilan ba za mu canja canja wannan wasiya don samun wani mata'ud duniya dan kadan ba in irtabtum in kuna shakka akan shaidan da suka bayar idan mutane biyu suka zo suka ba da shaida shikenan wane ya ce kaza kaza kaza kaza wane ya ce ayi kaza kaza kaza lokacin da muke halin tafiya to shi kenan to wannan irin tattab din aka kawo shi jumla kamar mu'tarida a in kuna shakkan shaidan da suka zo suka bayar din nan ba gaskiya bane to sai a tsare su bayan sallar la'asar su rantse cewa abinda suka bayar shaidan nan gaskiya ne kuma ba wai sun bi wani kwaɗayi ba ne wani ya sa sun canza abinda wancan ya yi wasiya ɗin walau kana za qurba su rantse ba za mu yi son kai ba ko da mu abucin zumuntan mu ba za mu so dangi ba wato dangantaka ba za ta sa mu karkatar da gaskiya ba wala nakatumu shahadatallah mu ba za mu koye shaidan Allah ba inna mu idan idan muka boye shaidan Allah la'asimina wallahi mun zama masu saban Allah wato yace ya halifa billahi in shakaktum wartabtum fi shahadatihima da su rantse ne in kuna shakka akan shaidan su ai in taba bihi mal warisu idan magaji yana kokantun shaidan da suka bayar suna so su kware shi ne so su ce a ba mu wani kaza alhali maga mai gidansa babansa ko dan uwansa bai faɗi haka ba bi kiyanatin ko suna tuhumar su da ha'inci wa akhadhu shay'in min at-tarika ko sun dauki wani abu na daga gado kaman sun dawo da kayansa aka ce wani ya rasu amma ga kayan sai ɗaya ga cewa a'a shi abin da ya sani babansa ya tafi da shi fatauci ya fi haka yawa su kuma sun sun ce ga abin da wani ya bari da kaza ne da kaza ne da kaza to in bai yadda ba to sai ya kai su ƙara wajen shugaba shi kuma shugaba ya zo ya tsare su bayan sallar la'asar su rantse cewa abin nan da suka faɗa suka zo da shi iyakansa kenan babu ƙari babu rage duka wannan hanyoyi ne na a mu'amalatu na ɗan adam tunda ana mu'amala da mai gaskiya ana mu'amala da mara gaskiya ana mu'amala da mai amana ana mu'amala da mara cin amana na'am wa in fa in usira wa in usira usira ala annahu mastahaqqa isman fa kaman yaquma li maqamahuma فآكران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إلا إذا لمن الظالمين إمام القرطبي يذكر daga hadisi daga wajen Ibn Abbas a cikin tafsirinsa shi shi Imam al-Qurtubi din yace akwai wani ana ce masa Tamimud Dari da Adiyu dan Badda'u suna zuwa Makka suna sari suna kasuwanci sai wani saurayi daga Bani Sahamin ya fita tare da su sai ya rasu a can hanya kuma wurin ba musulmi sai ya musu wasiya su wayannan tamimu dari da da adiyu baddai lokacin ba su musulunta ba sai suka kawo kayan gadonsa wajen iyalansa suka suka ɓoye wani wani kwano ko kuma wani fanteka na azurfa wanda aka masa ɗaurayen zinariya to shi kenan da suka zo aka magada suka ce ba su yadda da shaidan da suka bayar ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa suka rantse cewa su ba su ɓoye komai ba ba kuma ba su ga komai ba banda abin da suka zo da shi din nan da suka zo suka yi haka sai aka samu wannan fanteka din a makka sai suka ce da aka ganshi a maka sai aka ce aka tambaya a ina suka samu wanda aka ganshi a wurin su a ina suka samu sai suka ce a wurin adiyu da tamimu muka saya kuma dama ƴaƴan suna tumin cewa akwai abu kaza da zai siyo ka san lokaci uba zai tafi zai ce dan siyo kaza dan siyo kaza ko dan zo da kaza ina son kaza kaza kuma suka ga babu wannan abu to kuma aka sa suka rantsa suka ce eh babu din shikenan faja'a rajulani min warasati sahami sai mutane biyu daga magadan wannan sahami din suka zo fa khalafa suka rantse anna hadal jamal sahami to wannan fanteka din na azurfa na wannan basamin ne wala shahadatuna wallahi shaidan da muka bayar a haqqu min shahadatihima ya fi gaskiya akan shaidan su wa ma atadaina ba wa ketare iyaka muka yi ba fa akhadul jama suka karbi wannan fanteka din dalilin haka aka ce wannan aya sai ta sauka na'am wa in usira in an yi tsinkaya ala annahu mastahaqa isman bisa cewa su din nan sun yi ha'inci shine istahaqa isman din sun cancanci wani zunubi fa akharani sai a nemi wasu mutane biyu ya kuma ne su tsaya makamahuma a matsayin da su suka tsaya suka rantse min allazina istahaq alaihim alawlayani daga waɗannan waɗanda suka tantance kaya wato su daga na farko waɗanda suka karbi kaya a hannun na farko da suka yi rantsuwa to su sai su zo su su rantse wa yuqsimani billahi su rantse da Allah la shahadatuna wallahi shaidan mu mu da muka bayar na cewa sun yi ha'inci a haƙƙo shi yafi zama gaskiya min shahadatihima akan shaidan su da suka yi cewa su ba su yi ha'inci ba wa ma ta daina ba mu ƙetare iyaka ba inna in mun ƙetare iyaka irin yayin nan lamina zalimin mun kasance kenan cikin azzalimai nan ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يكافوا أن تود أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين zalika wannan tsari na rantsuwa adana shi yafi kusa da an ya tubi shahadati ya sa mutane su rinka ba da shaida ala wajin hayan da take au ya kafu ko kuma su rinka jin tsoron an turar da aimanun a yi watsi da rantsuwansu ba da aimanin wato wato wasu rantsuwa su zo su yi raddi da rantsuwansu bayan su sun riga sun rantse wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku ji wannan umarni da Allah yake muku ku bi wallahu Allah la yahdil qaumal fasiqina baya shiryan mutane waɗanda suke fasikai wato abinda ake nufi anan shine a wancan zamani mutane suna da mutunci kuma suna son su kare mutuncinsu idan ka san za ka zo ka rantse idan ka zo ka rantse kuma a zo a ce an yi watsi da rantsuwanka an kore ka ba a karɓi shaidanka ba kaga an zubar maka da mutunci kenan ai wanda ya zo ya rantsa kaza kaza ya zo ya bayyana rantsuwan ƙarya ne don haka an canza ma an sa su wani sun zo sun yi shaida ya bayyana ashe abin da wani nan yayi ashe ba da gaskiya ashe mutum banza ne ashe kaza kaza ne to idan mutum ya san in bai yi gaskiya ba tun an zo za a yi bincike kuma za a zo a sake sa wasu su kuma su zo su rantsa akan shi ƙarya yake yi kuma a tabbatar da maganar su daga baya ta fi nashi inganci to zai sa ya kare mutuncinsa tun farko ma kar ya yi abin da zai sa a zo a yi a wargazar da rantsuwarsa to wannan shine abin da wannan aya ta ƙarshe take nufi wato wannan hukunci hikimar ta shine duk wanda ya san za a zo a sa a sake rantsewa a watsar da shaidansa zai kiyaye mutuncin sai ba da shaida yadda ya kamata na'am saboda kuma Allah ya riga sun halin mutane halin mutane haka yake tun tun tun tuni tun farko inda Allah ya halitta mutane akwai waɗanda suke maha'inta kuma nan ma da ake faɗa ai watakila a zo maganan a basu wani abun duniya duk abun duniya da ya daɗe yana zama matsala a zo a basu abun duniya su canja magana ko an ce a ba wani ko masu na ba wani su ce wani aka ce a ba ko a bayar su ce ba ce a bayar ba ko an ce su kai su ce ba a ba su su kawo ba duk irin wannan zai iya faruwa nan يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب to da yake an yi kissan maganan wanda ya samu ajali mutuwarsa ta zo ga yadda za a yi a karɓi shaida daga wurinsa saboda a iso da abin da ya zo da shi daidai bisa amana to sai aka ce to wato kaman ana cewa ku tuna wannan duk yana daga cikin wato usulubin qur'ani na ijaz eh al ijaz takaita magana a maimakon tsawaita ta shi ƙur'anin nan da a ce an bi shi kalma kalma dalla dalla komai to da wataƙila da ya yi gomansa eh ga waɗanda suka san ƙur'ani amma wanda bai sani ba duhu na dukan duhu haka kawai zai ta markaɗawa da wuce amma shi ƙur'ani an ijazi cikinsa da yawa yanzu kai kana jin an ce ma a ƙarshen abin da aka karanta maka an ce wannan shine mafi cancanta su zo da shaida bisa yadda ya kamata a kawo ta ko su ji tsoron kada a mayar da shaidan su bayan sun riga sun rarrantse su a sa wasu su rantse su juyar da shaidan su ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku ji wannan Allah ba shi ran mutane fasikai sai aka ce ran da Allah zai kare manzanni to me alaƙar wancan magana da ran da Allah zai kare manzanni kaga abin da yake tsakani shine to tunda kun san ga mutuwa ga kuma yanda Allah subhanahu wataala ya ce ku yi to wattaku ku wazkuru ku tuna ayyuhan nas ya ku mutane yawma yajma'u Allahu rusula akwai faranan da Allah zai tara manzanni shaida ba daga kanku za a fara karba ba a lahira shaida tun daga annabawa babban alkali alkalin da babu kamansa wanda ba a koye masa shi kuma baya bukatan a kawo shaidun kawai ya sa a kawo su ne don saboda komai yana nan a wurinsa zai zo ya zauna ya yi hisabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzanni manya manya suna jin su ne manzanni a zo a ce to yaya kun isar da aika ya muka samu kafirai bayan mun tura ku aiki sai ai mun kira mutane an yi kaza kaza mun zo sallallahu alaihi wasallam annabawa wannan annabi adamu ya zo ya faɗa annabi nuhu ko matun annabi idrisu ko matun annabi shisu annabi nuhu annabi ibrahim duk annabawan nan wannan ya zo ya ce ga yanda aka yi wannan ya zo ce ga yanda aka yi wannan ya zo ce ga yanda aka yi wannan ya zo ce ga yanda aka yi wannan ya zo ce ga yanda sai annaba al'ummin annabawan baya duka da yawa sai su ce su ba a yi haka ba su ce ba a yi haka ba tunda akwai annan da za su ce ma ja ana min bashirin wala nazi ba wanda mu gani ya ubangiji kwata kwata wallahi ba su so ba dan adam ce nan ma ja ana min bashirin wala nazi ga kuma annaba suna nan an ce ba su zo ba ba a gansu ba sai Allah subhanahu wataala ce to ku annabawa zai muku shaida a ce ba ku kai aika ba ba ku isar da sako ba ce wallahi mun wallahi ba su zo ba sam ba mu gansu ce to ku annabawa su waye shaidun ku kun je tunda kun ce kun isar ce al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce ina al'umma annabi Muhammadu mu ce ga mu wai annabawa sun isar da sako annabi Musa annabi Adam ya zo eh kun annabi Musa ya zo eh annabi Isa ya zo annabi duk ana tambayan annabawa mu ce duk wallahi sun isar ya ubangiji sun isar da sako sai al'ummu su mana ta ko da kuka zo yan baya yan bayan baya can ƙarshen duniya kuka zo ma lokacin ba ku ma da dogon ajali ku ne za ku zo da ku aka yi kun yi zamanin mu ne za ku zo ku ce mai kaza kaza kaza in bayan bayan mu ce eh ba mu yi zamanin ku ba amma annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da littafi a cikin littafin nan aka duk kissoshin labarin abubuwan da kuka yi da annabawan ku duk annabin mu ya gaya mana sai annabawa su ji daɗi kai wayannan yan yara a ranar al'umma annabi Muhammadu za ta yi kwarjini a wajen dukkan annabawan baya shikenan sai sai a ce sai sai Allah subhanahu wataala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wai haka ne sai eh haka litakunu shuhada'a ala nasi mu mu zama shaidu akan al'umman baya gabaki daya wa yakunu rasulu alaikum shahida mun Allah kuma ya mana shaida to shine Allah ya ce to ku kiyaye yau mai jama'ullahu rusula kayan da nace ku bi ku rinka gaskiya ku rinka adalci akwai ranan kunyata in ba ku yi shaida bisa adalci ba in ba ku rike amana yanda ya kamata ba kun bi son zuciyanku akwai ranan kunyata wata rana ce yau mai jama'ullahu rusula ran da Allah subhanahu wata'ala zai tara dukkan manzanni ko ya kula yace ma za ujibtum me aka me aka amsa muku ne me al'ummanku suka amsa muku da shi na imani da tauhidi da bin ka'idodin shari'a qalu la ilma lana suka ce me za mu faɗa ya ubangiji ga ka ai mu ba mu da wani ilimi in mun faɗa ma abu ne wanda ka riga ka sani ya ubangiji mu muna da ilimin da zamu ce gashi kai ne masanin abin da yake bayyane da koye bayanin mu duk ba zai wadatar ba kaman bayani daga wurinka innaka anta allamul guyubi don kai kai ne masanin dukkan abin da yake an ce daga ciki na ɗaya dai akwai firgici ruɗe suke mai muka sani ya ubangiji mu kuma yau mu ne za mu bada shaida ai kai ka fi sanin komai da komai saboda bayani ma dalla dalla ya gagare su na'am
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وقهلا وإذ ألمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفك فيها فتنفك فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا إن هذا إلا سحر مبين na'am to nan annabi Isa ya haɗu da sharri yan hakika nan duk abin da za mu karanta Allah subhanahu wata'ala ne yake goranta wa annabi Isa ni'imomi bayan ni'imomi duka don saboda akwai wata capital question da zai masani yanzu annabi Isa ga yanda aka yi eh? lokacin da na ba ka da wannan na haɗa ka da wannan na baka annabta na maka ni'ima na maka kaza na maka kaza na maka kaza duk za mu yi ta karantawa sai mun tafi wajen ayoyi da dama sai mu zo inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama to ya Isa dan Maryamu duk ka ji abin da na maka dama idan mutum ya butulce to ka gaya masa ni'imomin da ka masa sannan ka zo ka nuna to abin da ya saka maka da shi kenan to Allah subhanahu wataala gama lissafa masa ni'imomin sai ce sai ce to a wannan ranan dai yau mai jama'ullahu rusula iz qala Allah ya Isa ibn Maryam Isa dan Maryam bayan duk wannan ni'imomi da na maka a anta qulta lin nas takizuni wa ummi ilahayn min dunillah sai kuma ka koma gefe ka ce wa mutane ku bauta mu ku mai da ni da uwata alloli ku bar Allah duk abin da na maka baka gani ba duk girman da na baka baka gani ba har halittan tsuntsaye kana yi har kaza kana yi har kaza kana yi bani isra'ila suka nemi kashe ka na dauke ka kai na maka kaza na maka kaza na maka kaza na maka kaza amma a ƙarshe ka je ka ce mutane ita ki zo ne umma ilahaini min dunillah to duk wanda yake dangana wa wani bawan Allah irin wannan sharri to ya munan cutansa ya haɗa shi da babban aiki zai tsira zai fita lafiya kai kuma ka sha bala'i amma kuma kayi mummunan cutarsa don za ka sa ya zo mawkifin hashiri ya tsaya a gaban ubangiji ya kare kansa Allah subhanahu wa ta'ala to za mu yi ta lissafin lokacin ba zai kai mu ba haka za mu karanta gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu je har inda Allah subhanahu wata'ala ya ce iz qala Allah ya Isa ibn Maryama a wannan rana ya ce mai jama'a Allah rusul Allah ya ce ya Isa dan Maryama uzkur ni'mati alayka ka tuna ni'iman da na maka wa ala walidatika da ni'iman da na yi wa mahaifiyarka ta haife ka babu ba uba aka raine ta aka rinka nuna karamomi ta wurinta iz ayyatuka bi ruhil qudusi na karfafe ka da mala'ika jibrilu yana jinka yana gaskata ka tukallimun nasa fil mahadi na maka baiwa har kana iya maganin magana da mutane a kimfidan goyonka wa kahalan da ka zo ka zama saurayi ma haka wa allamtuka alkitaba yayin da na sanar da kai injila ko kuma at-taura wal hikmata da injila ko kuma wat taurata wal injila aka ce fassara ne kaman an yi tafsili ne ba adal idma'i eh alkitaba wal hikmata wat taurata wal injila wa in saka luku min tsini ka tuna ni'iman da na maka har kana halittar wani abu daga laka ka hai ati ɗaya sai ka ce tsuntsu bi izini da izini na fatan fuku fiha kai busa cikin wannan lakan fata kuna tsairan sai lakan ta zama tsuntsu bi izini da izini na wata wuri'ul akamaha nasa kana warkar da makahon da aka haife shi makaho ba wai makahon da ya makance kawai ba wal abrasa da wanda aka haife shi da baras bi izini duk da izini na ne don duk Allah yana tarar ne ta me wannan abubuwa da kake yi bi izini duk wani karama da wani menene da wani waliyi zai yi duk bi menene bi iznillah to sai kuma kace huwallah Allah ya sauka da kake fitar da matattu daga kabari su tashi su rayu bi izini sai gangane ya zo ya haɗa ka da su. صدق الله العظيم Allah ya samu dace Allah ya tabbatar da zugadagan mu akan hanyar gaskiya Allah ya tabbatar mana da imanin mu har zuwa lokacin wafatin mu to abinda muke so na alheri Allah ya ba mu abinda muke gudu na sharri Allah ya kiyaye mu Allah ya karfafe mu Allah ya isar mana sharrin makiyan mu Allah ya ba mu nasara cikin dukkan harkokin mu na alheri barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha salati Fatiha يا لا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقدرنا بها جميع الحاجات تأمنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين